حاشية الأدوي شافي لنا وليدة تسعين دكرة وإمامة متاجي إذا كما وليدة تسعين دكرة ولما to na gane eh wa hunanta hal kalamu ala sifatul wudu'i anan anan muka kwana walamma qaddama fiha ko yayin da malai ya gabatar a cikin wannan mas'ala annahu yughsalu ana wankewan ma haqquhu al-ghusl abinda haƙƙinsa a alwala shine wankewa ba abin da haƙƙinsa a yi shafa ba, bi mana gaɓoɓin da haƙƙinsu a cikin alwala wanke su ake yi, ko? To yace waɗannan gaɓoɓin ana wanke su ne salatin sau uku. Wa kashe sai ya ji tsoron an yi tawahamu a zaci cewa an na zalika wanki ukun nan alaji hatul wujubi a bisa shafin wajibci ne. tunda yawanci gabobin na farilla ne fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa musawwir rujukum wa arjulakum ila al-ka'bayn su ma da yace maka dukkan su ana wankewa salasan salasan to idan yayi shiru a haka tunda gabar ta wajibi ce sai a yi tsammani maimaita wankewa har so uku shi ma wajibi ne to da fa abi zalika at-tawahhuma sai ya tunkuɗe zalika tawahuma wannan zaton ne zato din bi kauli da fadin sa yace wa laysa alaihi tahdidu ghasl a'da'ihi salasan salasan bi amrin la yujzi ujunahu wa laysa alaihi baya wajaba a gare shi ai almutawaddu ga mai alwala tahdidu ghasl a'da'i iyakance wanke gabobin alwalarsa allati haqquha al-ghusl wanda haƙƙinta shine wankewa to iyakance wanke wannan da aka sai salasan salasan sau uku uku baya kasancewa bi amrin da wani al'amari la yujizu ujunahu wanda koma bayansa baya isarwa ba in ka wanke ƙasa da uku alwala ba ta inganta ba dan kawo idan kai wanki ɗai ko wanki biyu a ce ai ka bar wajibi wanki uku uku aka ce ba haka ake nufi walakin nahu sai dai ai at-tahdidu bis salat iyakance wankewa da wanki uku uku aksaru ma yuf'alu shine mafi yawan abin da ake aikatawa ya fa'alu na kai ce ko amma asali ma yuf'alu ne a nuska a matanin risala ya fa'alu na kai kawo amma a matanin aksaru ma yuf'al mabnun lil majhul ne dan ya kawo shi mabnun lil fa'il in yace aksaru ma yaf'alu mafi yawan abin da yake aikata wa kenan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zama aksaru ma yaf'alu rasulullah in ya kawo shi da fata amma in ya kashi da sigar rufu'a ya zama lil majhul yawancin abin da kowa yake aikata wala fadilata amma babu wani falala na lada ko na daraja fi ma za da cikin wankin da ya karu Allah salati akan wanki uku idan ka ƙara ka wanke sau hudu ko sau biyar kayi aikin banza kayi ɓarnalwa kayi wahalar banza ba ka da lada ba wata fazila cikin wankin da ya karu akan wanki uku kai bal haka ibnu bashirin al'ijima ibn bashir ya kato al'ijima ijima'in malamai alaman irrabiya a busa hannun wanki na hudu ba ma abin da ya dola kan hudun ba balagana na biyar da na shida ka gane ai an yi hani a busa ƙara wankewa da gabuwa walawala ya kai guda hudu shi yasa mai iziya ya ce maka waktu lifa hal tukurahu au tumna'u الزيارة على الأربع غير مشروعة قال أكون وانكي هود وانا بعض شرع انتا وابالي جاك وقت لفا أنت أبو سابقان هل تكره أو تمنعه أن كره تاني كو أن هنا تو كلمة أكتي أن هنا رواية تتعبد بشير وجاء da ya hakaito ijma'in malamai ala man'in rabi'a abu sa hannun wanki na hudu sai ce wal aslu fi hadha asali a cikin wannan hani ma ruwiya abinda aka rawaito a hadisi anna a arabiyan cewa wani balaraban ƙauye sa'ala rasulullahi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an rubu'i game da alwala fa arahu manzo Allah ya nuna masa yadda ake wankewa salatan salatan sau uku uku thumma qala sannan manzo Allah ya ce masa haka zan wudu haka alwala take bayan ya nuna masa practical a aikace duk wata gaba da ake wankewa manzo Allah ya wanke sau uku balaraban ƙauyen yana gani sai ya ce haka zan wudu haka alwala take sai manzo Allah ce fa man zada ala haza duk wanda yayi ƙari akan wannan abin da ka gani na wanki uku uku faqad asa hakika ya munana wa ta'adda ya ketare iyaka wa zalama kuma ya zalunci kansa to kaga hani ya girmama fala tazlimu anfusakum ko walakin kanu anfusahum يظلمون وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون wannan kafirai ake gayawa kafircin da suka yi ba su zalunci Allah bai zalunce su ba da ya sa su a wuta su suka zalunci kansu tunda har an kira abin da zalunci inna zulma inna shirka la zulmun azimun to ashe magana ta kai ga haramci kenan wa fi ruwayati a cikin wata ruwayar hadisin manzo Allah da yake faqal asaa fa man zada ala haza duk wanda ya ƙara akan wannan wanki uku uku faqad asaa abal qasim hakika ya saba wa baban qasim sallallahu alaihi wasallama shi yasa idan mutum yana alwala sai kokonto ya shige shi cewa wanki birai ko uku a ka'ida ba ana gini akan yaƙini ba gabar shi akan biyun ka kawo na uku to a wankin alwala ba ba haka bane ka ɗauke shi akan uku ne tunda ka tabbatar dai ko wanki ɗaya ne ka samu ya samu kana kokwanton ɗaya ne ko biyu ko biyu ne ko uku to ka bar shi akan biyun ne kar ka kawo na uku saboda in ka ɗauke shi akan uku an ka ɗauke shi a tunanin na biyu ne in ka kawo na uku to zai iya yi wa uku kai fa yanzu ka kawo na hudu kaga ka shiga babun faqal asabal qas yawa in kana kokonto to ka bar shi kawai kar ka ƙara domin kar ka wuce guda uku yace haza ka ji ba wannan magana da ake yi ma ta haƙuƙin alai tare da haƙaƙewar adadin ne ka tabbatar ka yi wanci uku baka kokonto to idan ka ƙara a kai ya zama hudu ba kan asabar ƙasu wa amma ma a shakki amma tare da shakku hal hiya salisa shin wannan wanki na uku ne aw rabi'a ko hudu to akwai sabanin malamai ba kira aka ce yabni alal aqalli kamar yadda wancan ka'ida take yana jini ne akan mafi kankanta shine biyu ka shakki kamar kokonto fi adadin raka'ati fi adadin raka'o'i wannan kaulin yana yana yana da launi na biyun shine irin wanda muka wala wakila aka ce alal aksari zai yi gini akan mafi yawa kawai ya ɗauka ukun ne saboda haka kar ya ƙara kaufa domin tsoro yana nukuri daga abkawa fil mahzur cikin abin da aka hana li tahsilu fadila domin tabbatar falalar wa huwa al-haqq yace wannan shine zance na gaskiya indi a waje na ji malami adam da ba sa maka wancan din yana da launi anan ana so ka sabawa yaqinin naka ka dauki shakku ka bar shi kawai akan ukun ne ko ma da kai ukun ba wa bihi adraku mallaqiyahu yufti yace da wannan kauli na karshe cewa zai gina alal aksari ba zai kara ba da shi ne na riziki wanda na gamu da shi yi kuɗi yana ba da fatawa a cikin malam malaman da ya yi karatu a wajen ba shi ya yi tambaya ba ba kuma a littafi aka karanta ba amma ya gamu da wanda yake ba da fatawa akan wannan cewa ya bini alal aksani ba alal akalli bai ya bar shi kawai a matsayin ukun ne kar ya kara to alhamdulillah sai ne barka da mutuwa ya himma askar askari shafi na nawa na'am askari ɗari hudu da sittin da shida to ina za mu tashi wa yahrumu istimalu awami annakadai yana haramta a yi amfani da korai na zinare da azurfa ka gane ai awani jamna na aliya ƙwariya annakadai ne annakadu farin kuɗi shine zinare da azurfa duk wata ƙwariya ko ƙoƙo ko kwanon cin tuwo ko moɗa ta shan ruwa ko filet na cin abinci ko cokali ko ludayi da aka yi shi da zinare ko azurfa haramun ne mutum ya yi amfani da shi wajen cin abinci ko wajen shan abin sha a nan kuma babu bambanci tsakanin mace da namiji bangaren ado ne aka bambanta haramci ga namiji da mace ina fata an gane amma ɓangaren yin amfani ba bambanci tsakanin mace da namiji wajen cin abinci da kwanon zinare ko shan abin sha da ƙwarya ko kofi na zinare haramun ne wa'alar rijali an haramta wa mazaje libasul hariri tufafin alhariri yawo tun da ta alar rijali banda mata ke والتهلي da yin ado bi zabi da zinare an haramtawa namiji yin ado da zinare amma bar da mace sannan abin da yasa bai ce maka wa zahabi wal fiddati ba akwai bangaren ita azurfa da aka haramtawa maza akwai bangaren da aka halattawa maza amma shi zahab da kowane bangare a haramtawa namiji yin ado da shi wa min al-fiddati sannan an haramta wa namiji yin ado da azurfa bigairil katani da wani ado wanda ba zobe ba in dai a jikinsa zai liƙa abun a matsayin ado to zobe kawai aka halatta masa yayi da azurfa duk wani abu sawa'un agogo ne haramun ne yayi na azurfa ka gane ai ko wani takalmi ne ko wani kwalkwali ne na hula da zai sa a jikinsa a matsayin ado in dai ba zobe ba haramun ne ga namu shi ko zinare gaba ɗaya da zoben ma da koma ne an haramta wa namiji yin ado da shi wa walimatul urfi kaga walimar angwanci mandubatul mustahabbi in an yi aure ayi walima ka gane ai wa ijabatuha amsa wata mustahabatu mustahabi duk da hadisan da suka zo wasu zahirin lafazin su yana nuna wajibcin amsa gayyata ijabatu da'awa yana cewa min haƙƙin musulmi alal musulmi kam kam kam ba daga ciki akwai ijabatu da'awa bayan an yusallima alaihi zalakiyahu to akwai maganar amsa gayyata musamman ta walima din amma duba da yanayin hadisan da suka zo da aka tace mazhabar malikiya zai yi amsa waɗin mustahabbi kuma abin da ake ce masa walima fa ya saba da abin da mu mutane yanzu muka ɗauke shi walima don duk wanda ya ji an ce an yi gayyatar walima to tunaninsa zai fara zuwa ya tarar da an gayyato ustazai ana yin wa'azi yawanci shi aka ɗauka walima ko an gaito malami in ma waliman mata ne to za ka samu malamai ko maza ko mata suna yin karatu ko suna yin wa'azi wannan ba shi da walima ba ba laifi bane in jama'a sun taru a samu mai tunatarwa ko faɗakarwa amma kar a ɗauka wannan shi ne walima abin da za a ci a sha shi ne walima eh dan akwai da za ka yanka ko yan kajin da za ka soya dan kayan tallaka da lashe-lashe kwalan da makulatai da ɗan abin da za a sha na juhu da sauransu wannan shi ne walima shi ne walima gwagwada abin da Allah ya hore maka ka tare da na abin da za a ci a sha ka gayyaci mutane a ci a sha ko ba a ce komai ba ka yi walima kuma ka ba da sunna kana da falalar walima ma laifin hunaka munkaru matukar babu wani munkari a wannan gurin walima babu cuɗanyar maza da mata ba ba ɗauko wani makaɗi na duniya da zai zo yana waka ta batsa ko ta zambo ko ta ƙarya ko ta kaza ba babu karka ko tata a gurin angwancin wanda ka san da yawanci in ana aure za a zo a taru samari a dinga karka har ana tata to in ka ga nan ba maganar wazi ake ba maganar abin da za a ci a sha a gurin angwancin idan ba munkari a wajen abin da ya saba shari'a to ka amsa gayyatar nan mustahabbi ne wa yukrahu li ahli al-fadl an karanta wa ma'abota falala kamar manyan malamai da aka gayyace su wajen walima da kamar masu rike da mukamai na sarauta ko manyan attajirai wanda suke da daraja a cikin al'umma su ne ahlul fadl wala ya tabi'una al-fadl minkum wasa'at to an karanta musu a tasaru'u yin gaggawa ilal wala'im zuwa abincin walima eh alwala'im jami'a na alwalimatu idan ka zo gurin an fito da abinci in ka san kai kana da matsayi a cikin al'umma kar ka yi saurin sa hannu in ma tabi wa tabi ake cewa yawa tabi wa tabi ake yi kai za ka ɗau filet ɗinka yawwa ka je ka ɗebi abin da kake so ka zuba ko ka je ka miƙa mai zuba wancan ya zuba kaza ka miƙa wani ya zuba kaza to kar kai gaggawa zuwa ka bari sai kamar rabin mutanen duk sun je sun karɓa sannan in ba kawowa ake ba ka tashi ka je ka karɓa in kuma an kawo ne an ajiye a gaban ku to kar kai gaggawan sa hannu ka jira sai mutane sun fara ji sun yi nisa sannan kai ka sa hannu saboda kiyaye mutunci wa min adabin mal'ama wal mashraba yana da galaduba na abinci da abin sha yace al'alu wa sharabi kar ka dauki cewa sai abinci ko ruwan sha duk wani abu da ake sawa a baki a tauna a haƙe yana amsa suna al-mal'ama duk wani abu da za a kurba a haɗiye yana amsa suna al-mashraba to daga cikin ladubbanci da ka an yi sami Allah ya ambaci sunan Allah fi da'ihi a cikin fara wannan ci ko sha din wa ya hamadahu kuma ya gode wa Allah tinti ha'ihi cikin karewar wannan cin abincin ko abin sha wa ya akula kuma ya dinga ci wa ya sharaba yana sha yamini da damansa wa min ma yalihi kuma ya dinga cin abin da yake gabansa illa an ya kuna da'aman muku talifat sai da iya zama abinci ne da yake mabambanci a faranti ɗaya ne wancan gefen shinkafa da miya wancan gefen kisire da miya wancan gefen tuwo da miya kuma duk an kashi a faranti ɗaya to wannan kam za ka iya tsallakawa gaban kowa ka ɗauki abin da ranka yake a gane ai kai tuwo kake sha'awa da miya gabanka kuma jolof ne to ba laifi hannunka ya je ya ɗau abin da kake so tunda abincin ya zama mukhtalifan daban-daban amma in ya zama iri ɗaya ne abin da yake gabanka shine a gaban wancan shine a gaban wancan to na me za ka tsallaka ka ci gaban wani aw fi ahlihi ko kuma yana cin abincin ne cikin iyalansa dama shi ya ce faru shi ya auno shi ya sayi ruwa aka tuka to amma duk da haka malamai suka ce yin hakan bayi da kyau domin akwai yara ƙanana zai koya musu cin gaban wani shi yaro bai san shari'a ba abin da ya ga ubansa yana yi kowane iri zai ɗauka abu ne mai kyau saboda haka zai yi koyi da shi wajen cin abinci to a dalilin wannan ko da a cikin iyalanka ne an so ka ci gaban naka domin ka koya musu yadda ake cin abinci sannan wala ya ƙalilu mutum kai ya dinga haɗa biyu duka ba min adabin mat'amatu wal mashraba idan nama ne aka kawo yanka yanka ba ragon ne a gashe kowa aka ba shi wuka ya yanki abin da yake so an kawo soyayyen nama ko da fatse to kar ya dinga kirani yana haɗa biyu ko uku ba ai mun san haɗin kirani ko aka haɗa haji da umra to kada yi kiranin nama ko dibino ko gashi nan dai ko ma dan wake ne sai dai a dinga cin ɗaya ɗaya eh dan wake ko to sai ku yi junan ku yawa wasiya to cin dan wake kwaya daidai ba daɗi yawa a dinga cin biyu ko uku uku to duk wanda ya wuce abin da aka yi sharaɗi to ya yi zaɗi to ai ai a cikin ma ai ai ana hada ya da tsawake da tsuki aka za ana ce ba wala yafuku fi da'amihi wa sharabihi mutum kada dinga yin busa cikin abincinsa da abin shansa abinci yana da zafi ka ɗauko noma kar karka hula ko shayi ko kunu da zafi ko za a ba yaro kaga mata suna hurawa wannan babu kyau ba a yi gara ka nemo muhuci ka fifita ko a yi hakuri a bar shi ya huce wani riƙin aza idan wani datti ne a cikin ruwan ko a cikin abincin ko a miyar ba za ka iya sha da shi ba to maimakon ka sa baki ka hure sai ka kwalalar da wannan alkaza dattin shi kenan sai ka sha kayanka amma kar ka hula da mai mulzimin ne kuma ana so ya dinga kusan da ƙwarya likta na fuzu domin numfasawa kaga an nafuzu numfashi an tanafuzu numfasawa yana shan ruwa ko nono ko kunu ya kafa baki bai koshi ba kuma numfashi ya zo to kada ya yi numfashi a cikin kofin ko a cikin motsar ko a kofar ya gusar da al'ina'a ƙwaryar daga bakinsa littanafusu domin numfasawa in ya gama sha wa yunawilul aymana sai ya miƙa wa wanda yake gefen damansa shi ma fal aymana sannan shi ma ya miƙa wani wanda yake damansa har ya kewaye in ya ƙare a tsakani shi kenan wanda yake gefen hagu bayi da rabu alhamdulillah wa yabda wa fi salati sunnati sai ne Allahu alwabi shafi shafi na sittin da takwas sai na za a tashi muna mu sittin da hudu ne tamini na biyu ij'al kulla ismin min al-asma'i al-atiyati fa'ilan ka sanya kowanne suna daga cikin sunaye masu zuwa ya zama fa'ili li fi'ilin ga wani fi'ili mu'tallil akhir abin yi wa illan ƙarshe ka gane ai sunaye ne zai kawo maka guda shida kowanne suna ka gina jumla da shi kuma sunan ya zama fa'ili ne a jumlar ga wani fi'ili wanda yake da illa a ƙarshe. Sunayen gasu, alma'u ruwa, ko? To za ka yi cewa ya jiri ma'u, ruwa yana gudana, kaga ya jiri filin mubarin mutallin akim, alma'u shi ne fa'ilun marfu, kaga ka gina jumla da alma'u ya zama fa'ili? fi'ilinsa kuma ya jiri shi ne mutallil akib ko azibu kura za ka iya cewa yamshi zi'ibu yamshi azibu kura tana tafiya shi ma yamshi kaga fi'ili ne mudari'i al-mutallil akib al-hisanu ko doki za ka cewa ya adul hisan doki yana tsalle yana tuma fi'ili ne mudari shi ma almusallar ake saboda wau الرجل كو إيه، يقضي الرجل بالحج wannan mutum za ka sa ya kazi haza rajulu bil haqq wannan mutumin yana yin hukunci da gaskiya kaga ya kazi fi li mudari'i li al mutallil akhir haza rajul shine fa'ilun marfu'un bil haqq jarun wa majrur at-tifl ko jinjiri ko yaro karami shine at-tifl wanda bai girma ba ko to za ka iya cewa ya biki ɗifilu ala sariri a ɗifilu jinjiri ya biki yana kuka ba al'ada jinjiri ba ne kuka ya biki ɗifilu ala sariri jinjiri yana yin kuka ya biki kaga fi da mudari al-musallil ashir a ɗifilu fa'ilun marfu ko al-ganamu tumakai da awakai suna ne da ana iya gaya wa mufraji ana iya gaya wa jam'i ana iya gaya wa tumakai ana iya gaya wa awakai alganam to shi ma za ka iya kawo masa fi'ili mudari kamar ka ce yar alganamu alganamu ce ma kai da wakayyar a suna kiwo kaga karshen sa akwai alif ya zama almutallil akir wannan a kenan sai ba ij'al kullu ismi min asma'il akir maf'ulan bihi li fi'lin sahih al akir ka sanya kowanne suna daga cikin sunaye masu zuwa ya zama maf'ulun bihi ga wani fi'ili shi kuma mai ingancin ƙarshe sabanin wancan almutallil akir sabanin wancan a matsayin fa'ili ne fa'ilan da fi'ilin mutallil akil wannan kuma ya zama mafulan bihi kuma li fi'ilin sayyil akil kaga ya saba wancan da sifa guda biyu wannan mafuli zai zama mai fata'a sannan kuma fi'ilinsa ya zama sayyil akil sai ce al'amu abinci to za ka iya cewa ya akulu zaidun al'ama kaga ya akulu فعل مضارع سيء الآخر زيد شنو فاعل مرفوع الطعام مفعول به منصوب abin da yake nema kenan maf'ulan bihi li fi'lin sahih al-akhir ya'kulu zaidun at-ta'ama al-kurata ko bol ko zaka cewa ya qazifu la'ibul kurata al-la'ibu dan wasa dan kwallo ya ƙazufu yana jefa alkurata bol kaga alkura ta zo ne a fi'ili wato a matsayin maf'ulun bihi mansubun fi'ilinta kuma sayiwul ake domin ya ƙazufu kace yana jefawa al-ibriq buta buta shayi da suke ce mata ‘yan arewa barat ko ne? baraji to wannan sunan ne daga ibrik ne baraji suke ce mata al-ibrik bi akwabin wa abariqa abariq jamu ibrik eh buta shayi mai malka wanda ake tsaya shayi din eh to za za za ka iya cewa يطبخ زيد يأكل زيد الإبريق زيد yana ɗaukar al'ibrika suka shayi kaga ya kudu fi'ili da mudari'i kuma sayyul akiri zaidun shine fa'ilu mabu al'ibrika maf'ulun bihi mansubun albabu za ka ce yaftahu muhammadun albaba muhammad shine fa'ili yaftahu shine fi'lun mudari'un sayyul akif albaba shine maf'ulun bihi mansub as-sauba tufafi za ka yi cewa yagsilu aliyun as-sauba aliyu yana wanke tufafi kaga yagsilu fi'lun mudari'un sayyul akif aliyu shine fa'ilu mafhum al-thawba maf'ulun bihi mansub al-hiza'a takalmi sawu ciki ka gane ai to zaka iya cewa yalbasu zaidun al-hiza zaidu yana sanya takalmi sawu ciki yalbasu shi ma fi'ili ne mudari sai sai wal ashir al-hiza'a maf'ulun bihi mansub alhamdulillah sai ne alai muhammadu shafi ɗari da sittin to ina za mu tashi muna cikin albahadu fil af'alil mudari'a idan kai duba cikin fi'iloli mudari'ai allati fil amzati sabiqa wanda suke cikin musabbin musabbin da ta gabata irin na tahida da nuhibbu da yambahu da tuhsinu waɗannan guda hudu dukkan fi'ile ne mudari'ai wanda suke su a cikin jumla da take ɗauke da daliri mustatir zai dai mun ga maka hukuncin fi'ili mazi a jumla ta daliri mustatir baraka da garraza to yau yana maka misali ga fi'ili mudari'i a cikin waɗannan jumloli da ta gabata to ra'aita zaka ga taqdirar damir qaddarawan wannan lamiri المستتر أبو قويوة في كل فعل سوء قوة نتيجه يختلف لنا سلسة قوة باختلاف هروف المضارع دليل سلسة قوة حرفوا كنا مضارعي هو لفظ مضارعي فلان ولي فلان أليس أليف النون ياء تاء فالفائل المستتر في المبدوء بالياء shi fa'ili da yiri shi ne fa'ili a nan. Shi fa'ili wanda aka ɓoye cikin fi'ili mudari inda aka fala shi biliya'i da ya, kamar yambahu da aka ce alkalbu yambahu kaga shi shi ne misul yambahu. To, ta ƙadiruhu ƙaddara shi zai zama huwa, inda alkalbu ne na mutu, ko huwa yambahu. huwa din shine fa'ilin damirin da aka boye alkalbu huwa yambahu shine yake yin haushi ya ka ta kawai alkalbu yambahu wa fil mabdu'i bi ta'i ta'anisi a cikin fi'ili mudari da aka fara shi da ta'u ta'anisi kamar tuhsinu albintu tuhsinu tabuka to fa'ilin da aka boye ضمير مستتر ضمير زي زي ما هي البنت هي تحسن الطبخ ita da take kyautata dafa abu inda fi'ili mudari yana da ta'u ta'ali wa fil mafru'i bil hamzati a cikin fi'ili mudari da aka fara shi da al hamza eh to da qadiru zai zama ana eh kamar wanda aka ce inna na yuhibbu na ja haka ko kaga ya fara da alhamza da kuma nunin da take nuna jam'i to haka idan duk da bai kawo shi a nan ba yau ga ga ga ga, ga uridu can uridu an ta ji tahida ina so ka yi ƙoƙari eh? to zai zama ana kenan ana uridu za ka yi la'akari da harafin da yake cikin fi'ili mudari wanda ya zo a farkonsa to sai ka kaddara damirin da ya dace da wannan harafi na farko a cikin fi'ili mudari wa fil mabrujin nuni cikin wanda aka fara sai da nunu wa nunul jam'i taqdiruhu nahnu inna na kenan inna na cewa mu nahnu yuhibbu najahaka wa bil mawdu'i bi ta'il mukaddam wanda aka fara da ta ta wanda ake masa ake magana da shi ta ji ta hida kenan to ta qadihu zai zai zama anta annan yana da ta guda biyu akwai mai fataha akwai mai rubu'a mai rubu'a tusul tana daidai da ita take nuna cewa ta'u ta'adi to akwai kuma ta'ul mutakallim ita ce ta'ul mukatab kamar kaji tahida kenan kaga ba da mace yake magana ba yana magana da mukhadabi ne na miji to zai zai zama anta wa idza nazarta fi asfil fi af'al al-amri idan kai duba cikin fi'ili amri مثل مثال الزن الزن الكبيرة ونزد هنا نزد هداءك وجدت ذاك فهم أن الفائل في فائل دليل مستتر تقديره أنت دائما كوي شيء ما يصابه duk umarni kake bayarwa amma ya zama umarnin ga namiji ne in mace ce in ka ce azumi alkabira to za a kaddara anti ka gane ya duk da ya ce da'iman duk da haka ana lura da wa kake yi wa umarnin maka ne ko a nan malam ya ɗan rage ko ko in ce ya yi kuskure ya kamata ya kawo kalmar da'iman ba ko da yake azib nazib to tun da bai sa dalili na mace ba in dai namiji ne kake gayawa to abin da za a kaddara shi har abada shi ne anta amma in mace ce ka ce azumi alkabira ko nazifi idza aki to dole ne ka kaddara anti tunda ba namiji bane alhamdulillah sai ne shafi na nawa ɗari da goma daidai na za mu sake a ɗari da goma. Tamrini, tamrini fil iraji a cikin li iraji, alifun shi ne na muzan. Al'ulama'u ka ga malamai muhtaramu na ababen girmamawa ne, wanda ake ganin alfarmar lafiya mal'amirin musamman ma wanda suke aiki da ilimin nan. duk malami ko baya aiki da ilimin ana ganin girman ilimin na a tare da shi to musamman kuma al'ami na masu yin aiki da ilimin bayan sun yi ilimin suna karantar da shi kuma suna ɗabbaka shi a rayuwar kaga su kamar an fi girmama su kenan akan wancan sauran gama garin malaman al'ulama'u dinnan mubtada'un mubtada ne marfu'un abin yau rufu'a hutar muna shi ne kabarin mubtada marfu'un bil wawi an masa rufu'a ne da waw li'annahu jam'ul mudhakkar salim ka gane ai wala fiya ma al waw itirabiya wannan waw din a'a wala fiya ma kalmar la fiya ma itirabiya kalma ce da ta bujiro tsakanin mubtada da labari da kuma labarin mubtada da shi shine al'amini wala din na fitu lil jinsi wasiya siya dai za ka ce ai la siya ma ka ce kamar yadda muka bada tun a farkon karatun la daban siya daban ba daban sai suka dunkule suka zama kalma ɗaya laɗin nafiyatu lil jinsi wasiya ismuha shine sunan laɗin nafiya mansubun abin yi wa fata ne bil fatahati zaka kaga ba shi zaka je wasiya kamar la haula la quwwata la rajula fid dari kaga wa lamra'atan to tunda an ce la nafiya lil jinsi sai a ce siya mansubun bil fatahati zahira wa huwa mudafun kuma shi siya ɗin muzafun ne wa ma ɗin nan za'ida ƙari da ita kuma muzafun ilai da yake ma ɗin mabni ne kisra ta muzafun ilai ba ta bayyana a jiki amma dai ita ba ta aiki za'ida ce ƙari ce cikon zance ne al'amirina ɗin nan muzafun ilai shi ne muzafun ilai madrurun biliya abin yi wa kisra ne da ya al'amirin zuwa zuwa kan sani da annahu jam'un muzakkarun salimun jam'i ne muzakkari kuma salimun ne kubutaccen ƙarshe alhamdulillah saura ba sai ne attajul jami'u lil usul na nawa da na nawa to muna cikin kitabul ilmi to hadisi na nawa a babu ko mun yi ana bi hurairata an abi dardai an rawaito hadisi daga abu dardai radiyallahu anhu kala ya ce sami'tu rasulallahi na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kuli yana cewa man salaka dariqan yabtaji bihi ilma duk wanda ya shiga wata hanya yana neman ilimi a cikin sa yabtaji kamar kamar ya dubu ne sahalallahu lahu dariqa ila jannati Allah zai sauwake masa tafarki zuwa aljanna wa innal mala'ikata haqiqa mala'iku la ta ba'u ajini hakiha wallahi tana tsola fukafikinta da shi ne neman ilimin rida'an domin yarda li ɗalibin ilimi ga mai neman ilimin fasarwa ya kace riban bima ya ɗulubu domin yarda da abin da yake nema na ilimin nan kuma ka ce rida'an domin yarda li ɗalibin ilimi ga mai neman ilimin ina fata an gane wa innal alima ka sani shi malami ba ɗalibi ma wancan falalan ɗalibi aka gaya ma wanda ya shiga hanyar neman ilimi kaga ɗalibi kenan Allah zai sauke masa hanyar zuwa aljanna kuma duk sanda ya fito daga gida zuwa makaranta mala'iku za su tsola fuka cikin su akan kafaɗarsa suna masa rakiya zuwa makaranta domin yadda da suka yi da shi to shi kuma malamin la yasidu lahu wallahi man fi samawati wa man fil ardi dukkan halittun da suke cikin sammai da kansai suna nema masa gafara hatta hitanu hatta kifaye fil mai a cikin ruwan kogi suna cewa Allah ka gafarta wa malamin da yake karantar da mutane Allah ka gafarta masa wa fadlul alimi ala al abid maza Allah ke fifikon daraja ta malami alal abidi a bisa mai bautar Allah babu ilimi mutumin da ya killace kansa a masallaci ko ya shiga wata halwa yana ta dandakawa yana ta bautar Allah amma babu ilimi fifikon da malami wanda shi kawai karantarwa yake bai da lokacin wa irin wannan ibada ta abidi to fifikon sa a wajen abidi ka fadlil qamari kamar fifikon wata ne ala sa'ilil kawakiti akan sauran taurari ka gane ba za ka haɗa hasken wata da hasken tauraro duk ƙarfin hasken tauraro ba za ka haɗa shi da hasken wata to fifikon da darajar malami a wajen Allah kamar fifikon wata ne akan sauran taurari innal ulama'a warasatul anbiya mazala ta hakika malamai su ne magadan annabawa ina fata an gane malamai su ne magadan annabawa mai shari'a ce maka ai ya kalifunahum suna hali suna maye musu fi tabligi shari'a cikin isar da shari'a wa hidayatin nasu da kuma shiryar da mutane ka sani innal anbiya su annabawa lam yuwarisu dinara ba su gadar da dinare ba wala dirhamin wala dirhami na azurfa ma'ana annaba ba gadar dukiya suka bari a duniya ba inna ma warasul ilma ka sani sun gadar da ilimi ne a duniya. Faman a kaza biyu duk wanda ya riko da ilimi, to a kaza ya yi riko da hazzin wafirin da rabo wanda yake cikakke. Hazzin wafiri, rabo wanda yake cikakke. Rawahu Abu Dawud, Imam Abu Dawud ne ya rawaice shi, wa Turmuzi da Imam Turmuzi, wannan sa'i da kuma Imam Nasa'i, Abu Dawuda والترمذي سوفي سكر ويشيشي واللفظ ولا لفظ له ناسا وجه يتي مكا أخذ جهاز وافر يا لمبا تشا تفض با هنا هيك كما لمبا تشا ديا أفا من أخذ بيشي لمبا تشا بكل هو إيه أي شيء للعلم فما أخذه دليل فما أخذ به دليل شيء العلم هو to da yake a kan jihazin wazirin ba lamba ta takwas ba to a cikin can yar kuma ya kawo a kan jihazin wazirin lamba sha bakwai eh to amma a cikin yau to kai naka irin nawa ne na san nake so na bi da abu Eh? kai a cikin sharhin lamba ta nawa ya kawo ni to kaga irin namu kenan to duka duka lambobin ai sun wuce sha ɗayan ai ba mu wuce na sha ɗaya ba sun a sama ku yawwa kuskuren lamba ne ya kamata ya zama sha na sha takwas amma tun da fassara ya kawo ta daidai kaga ba mushkila a kaza bi hazin wafirin sai ce ai bi nasibin azimi kaga shine ma'anar sai ka ja shi kawai kasar ya zama sha takwas a kaza bi nasibin azimi yake nufi da rabo mai girma wa darajatin da daraja da shi ake madaukakiya fi dare ne a gidan duniya da lahira wallahu ko da yake rawu abu dawuda wa turmuzi yace wa lahul lafzu kamar wal lafzu lahu ne sai gabatar da lahu ne jikinsa al lafzu wa lahul lafzu lafzun na imam turmuzi wanda muka karanta amma bi sanadin munqadin wa qala al bukhari yace inna lahu sanadan akhar turmuzi yana da wani sanadi daban asahu shi ne wasu ingatin min haza daga wannan waya da ya kawo shi munqadin عن عبد الله بن عمرو ابن العاص كان عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي ياتي العلم ثلاثه shi ilimi ne amfani guda uku ne rak wa ma siwa zalika abin da ya walaci wannan wa huwa fadlun wannan wata daraja ce ta duniya wata falala ce ko dai zaka yi suna ko zaka ci abinci ko mutane za su girmama ka kaga duk a duniya zai kare yawwa abin da ya wadaci wannan yake falala ne tun a farko da yake maka al'ilmu ai al-ma'hud wanda aka saba duk inda shari'a take maka ilmu wa huwa ilmu dinin wajibu ma'rifatu tana nufin ilimin addini wanda sanin da yake zama wajibi sabani yan duniya in sun ce maka ilimi ya taɓarɓare to ilimin boko suke ne in suka ce ilimi ya taɓarɓare to ilimin boko ilimin duniya suke ne in suka ce maka a tallafa wa ilimi to ilimin duniya ne in suka ce a ware wani kaso a cikin giran da yake zuwa a sarrafa shi ta ɓangaren ilimi to ilimin duniya suke ne ba su da alaƙa da ilimin addini ba ruwansu da shi shi yasa na mala yace maka al-ilmu al-ma'hud wanda aka saba fa a wajen malamai masu tsoron Allah wa huwa ilmu dinin wajibu ma'rifatu shine ilimin addini wanda sanin sa yake zama wajibi to irin sa din salasatun guda uku ai asluhu jin salasati umurin yana tasowa daga al'amura guda uku wa ma suwa zalika fa hiya fadlun ai ziyaratun wani ƙari ne kawai sun fadila cikin daraja ilimi guda uku na farko shine ayatun ko ayatun ayatun muhkamatu aya muhkamatu a bar hukuntawa abin nufi da yace ayatu ay min kitabillahi ta alqur'ani kenan ba mu'jiza ko na da ake ga masa ko alama da yace muhkama ai bayyinatun mabayyaniya wadihatun a bayyane gaira mansuka wanda ba a naskance ta ba wanda ba a soke aikin ta ko hukuncin ta ba ina fata an gane ita ce mu hukama wanda tana tana hukunci har yanzu au ko kuma sunnatun sunnar manzo Allah qa'imatun madawwamiya أو من للتنويع سنة طريقة تبنتي منقولة أبو الشراط وأن النبي صلى الله عليه وسلم قائمة وتتكيش وتتكيش إيدا كفافو أنت سادسة متبتية دائمة مدومة أتما غير منسوكة don hadisi ma akwai nasik akwai mansuk ita ce sunnatun qa'ima wanda tana aiki ba a naskance ta ba au koko na uku shine faridatun farilla adilatu madaidaiciya ma'ana hiya kullu hukumin dukkan wani hukunci ya sulu bil adlu da adalci yake kasantuwa a cikinsa ko yake kasantuwa da shi kismati cikin rabo bainal warasati tsakanin magada da ba ana cewa gado fariba ba ko alfardu nasiban mafruban ko kuma sai fariba kan min Allah to fariba ilimin gado adila wanda take ta adalci yanda Allah da manzon suka raba gado haka aka yi amfani da wannan ilimin wajen rabon wannan gado kaga gado saboda muhimmancin sa manzo Allah ya lissafa shi a cikin ilimomi guda uku amma in ba haka ba aka ce ayatu muka mutun ai gado ma yana inda alqur'ani ya zo da ayoyin gado aka ce sunnatul qa'imatu shi ma yana dauke da gado inda wanzu Allah ya yi ƙarin bayani a hadisai cikin daban gado da wajibcinsa da lalabansa da sauran yadda ake gado amma saboda matsayinsa duk da shi ma ayatu muhkama ne sunnatun ƙa'ima ne amma aka sake wale ne aka ce au faridatun adila ko laban gado ilimin gado saboda muhimmanci da ilimi ne mai zaman kansa ka gane yayi ba ilimin tafsiri bane ba ilimin hadisi bane a ilimi ne da zaman kansa shi yasa aka wale da aka ce au faribatun adila wannan hadisi rawahu abu dawud duk wani ilimin da ba na alqur'ani ba ayatul muhkama ba na hadisi ba sunnatun qa'ima ba wanda yake shirwa zuwa gare su kamar fiqh da sauransu ba kuma ilimin rabon gado ba to koma wani ilimi ne kawai dai zaka samu ta daraja ce a ce ka san kaza ai wane dokta ne a bangare kaza a bangare kaza shike za a faɗe ta ka samu daraja in abu daula wa ibn majah sun suka rawaito wannan hadisi an abi hurairata an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce kasulatani wasu dabi'o'i guda biyu la yajtami ani ba sa la tajtami ani ko ba sa haɗuwa fi munafikin cikin munafiki in dai munafiki ne ka iya samun sa da ɗaya daga cikin abubuwan guda biyu amma ba zai iya haɗa dukkan guda biyun ba ba mai haɗa su sai muni abu na farko fusuru samsi kyakkyawar mu'amala kamar fusurur kulki a samti mai sinu wane wala fikihun wala fahimta fi dini cikin addini eh kyakkyawar mu'amala ko kyakkyawar ɗabi'a da kuma wala ɗin kamar adabi wala fahimta cikin addini in ka same shi ya iya kyakkyawar mu'amala to ba za ka same shi ya fahimci addini in kuma ya fahimci addini saboda munafurcin da zai yi mutum kyakkyawar mu'amala ba sa haɗuwa cikin munafiki to a ce fiqhu yana da muhimmanci alama ce da sai alamomin mumini idan ya hada da kyakkyawar mu'amala yayi lamba ta tara ba ai fa husul shakali shi da husul samti din kyakkyawar kama wa tafaqqi fi dini da kuma fahimta cikin addini la yuta dani ba a samu illa fil mumin sai a cikin mumin ina fata an gane fa alai ittisabu bihima wajibi ne ga mumini ya sifatu da wannan abubuwa guda biyu kada ya zauna da jahilci ya fahimci addini kuma ya mutane kyakkyawar mu'amala wajiya gulmi na rasa to na gani fa huwa ikbarun wannan kamar labari ne amma yuradu bihi insha ana nufin umarni gare shi kasu da kari za ta ji ta miyari ta ji guda biyu ai ba su haɗuwa cikin guda kaga da shigar labari amma ana so kai mumini ka yi kokari ka ɗabi an da waɗannan ɗabi'o'i guda biyu husnu samtin da kuma fiqhul fiqh wa an hude daga abu hurairah an annabi sallallahu alaihi wasallam kala ya ce al kalimatu li hikmatu kalma ta hikima al hikma al hikmatu nan badalun badali ce ta al kalimatu kalma alhikima to ta take ta hikima ai almas'alatu nafi'a mas'ala mai amfani ta addini ita ce alkalimatu hikimatu to dalatul mu'min fatacce dabba sai ta mu'min a wani hadisin ma alhikimatu kawai aka ce dalatul mu'min dan kuwa aka ce alkalimatu hikima kalma ta hikima to kamar fatacciyar dabba sai ta mu'mini fa haisu wajada duk inda ya same ta fa huwa ahqqu da shi ne mafi cancanta da ita wa fi riwayati cikin wata riwaya man talaba ilma duk wanda ya nemi ilimi kana neman ilimin nan zai zama kafara tan kafara ne limama ba ga abin da ya wuce a bayan na zunubansa inda yayi wani aika aika ya aikata sabo ko ko da shi ba inda ya nemi ilimi ya fahimci addini to neman ilimin zai zama masa kafara ne limama ba ga abin da ya shuɗe a bayan na kurakuransa ai fa ta'allumul ilmi neman ilimi wa ta'alimu da ilmantar da shi a azam mukaffiratul dhunub yana mafi girman abubuwan da suke kankare zunuban to alhamdulillah sai ko ne akwai al-hukm wadi ya zo mufaqqaha ina ne al-hukm wadi shafi na nawa shafi na 149 ha a'a yaya ko sun sani ko sun san qur'ani ko sun yi ai ba ne ina ne wal ahadithu allati sarrahat bi kufri tariki salati hadisan da suka bayyana kafircin mutumin da ya bar yin sallah kasiratun mai waita kasira din nan shine kabarin mubtada wata jumla gaba daya a matsayin mubtada take wal ahadithu allati sarrahat bi kufri tariki salati كثيرة ميويتان من هذا في حديثا ما رواه جابر بن عبد الله حديث بغير نادم بن عبد الله يدل أنه يروي كيشي أن رسول الله حقيقة مدرة سلم قال ياتي بين الرجل وبين الكبر ترك الصلاة abin da yake tsakanin mutum da kafirci shi ne barin sallah kamar shi ne labule ko shamakin da ya tsale tsakanin musulmi da kafirci daga an janye wannan shamakin daga ya daina sallah kawai ya zama kafi rawahu muslim wa an buraida radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala maza Allah yace al ahadu alladhi bainana wa bainahu bambancin da yake tsakanin mu da kafirai as-salatu ita ce sallah faman taraka daga cikin musulmi duk wanda ya bar sallah faqad kafara hakika ya kafirta da ma duka bambanta shi da kafiri daga ya daina yin ta shi kenan shi ma ya zama kafiri رواه أحمد بن حنبل وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما النبي صلى الله عليه وسلم يا أبتي صلى وتلانا ينا بياني أكن صلى فقال سيدي من حافظ عليها هو wanda ya kiyaye ta yana yin ta akan lokacinta tare da liman da cikakken ruku da sujjada da kushu'i da huduri a cikinta kalan lahu nura za ta zame masa haske a ranar tashin alkiyama wa burhana za ta zame masa hujja a gaban Allah da zai kafa hujja zuwa aljanna wa najata za ta zame masa tsira daga barin wuta yawmal qiyamah a ranar tashin alkiyama wa man lam yuhafiz alayha duk wanda baya kiyaye sallah yana yin da yanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama lan yakun lahu nurun ba zai tashi da haske ba a ranar tashin alkiyama wala burhanu ba yi da hujja a gaban Allah ranar alkiyama wala najata kuma ba zai samu tsira ba a gaban Allah wa kana yawmal qiyamati ranar alkiyama ya kasance ma karuna tare da karuna sune abokan zaman sa wa fir'auna da fir'auna wa hamana da wazirin sa hamana wa ubay ibn khalab da ubay ibn khalab babban yan kasuwa a garin makka ka gane ai rawahu ahmad وقال احمد بن حنبل ده رواه wannan hadisi ya fada mu'allikan alai yayi ta'aliki kamar qalin bayani akan wannan hadisi saboda mazala ya abbatu manyan manyan jima'i man kafirai da aka yi su tun zamanin Fir'auna su ne Karuna da Hamana da kuma babban kafirin da aka yi a zamanin manzo Allah shine Ubay ibn Khalaf da Abu Abu Jahl ko afi dan wa'ilu ko wani zubnul bukira ba duk da sun fi ubay ibn ibn khalaf kafirci amma sai Allah ya ce za a tafi su tare da ubay ibn khalaf to Ahmad ibn Hanbal yace man taraka bi sababi riyasa duk wanda ya bar sallah a dalilin shugabanci ka gane ai saboda nauyin mamlaka ya shige masa gaba yana gudanar da mulki har yake barin sallah tana wucewa a dalilin mulki to hushira ma fir'auna za a tashe shi tare da fir'auna a ranar tashin alkiyama shine wanda mulki ya hana shi bin Allah wa man taraka bi sababi siyasa ko duk wanda ya bar sallah a dalilin siyasa kamar san zamanin nan namu yau a da shi da wanda aka ara a Hausa eh a dalilin siyasa a dalilin kamfen ko mitin na siyasa ko neman zaɓe ko lantsar da shugaban ƙasa ko gwamna yana ji ana kiran sallah bai fita ya je an yi sallah da shi ba to fushira za a kashe shi ma'a hama tare da hamana shine wanda fir'auna ya ɗora masa nauyin kula da talakawa da yin siyasa wa man taraka wanda ya bar sallah da saboda jami'il mali a dalilin tara kuɗi dan kasuwa ne shi a dalilin saye da sayarwa yake gwanin sallah sai ya dawo daga kasuwa yake hada azhar da al'asar ko in yana ciniki aka kira sallah ba zai sallami kwastoma ya kulle rufarsa ya tashi ya je yin sallah ba ko in shi sana'a yake yi ta hannu lokaci ya yi don neman kuɗi ba zai iya gwanin ɗinki ko saƙa ko ƙila ya je ya yi sallah ba to hushira za a tare ma ubai ibnu kalab tare da ubai ibnu kalab shine babban attajiri shugaban yan kasuwa na garin makka a zamanin manzon Allah wanda talin dukiya ya hana shi yin imani da manzan Allah. Mutira ma a ƙaruna. To haka ne, a dalilin tara dukiya ya bar sallah, to mutira ma a ƙaruna, haka za a tashe shi tare da ƙaruna, shi ne wanda talin dukiya ya sa ya kafin cewa Allah a zamanin Allah Musa. Wa man taraka min ajilin jidali wal kisab wanda ya basa a dalilin jayayya da hukuma to hushira ma ubay ibn khalaf za a tare shi tare da ubay ibn khalaf babban kafirin nan na zamanin manzon Allah kana ubay ubay ibn khalaf ya kasance yujadilur rasul ina jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasiran da yawa fi sha'anil ba'th illa man tashi al-qiyama wal hayati da rayuwa da za a yi ba'da mutu bayan mutuwa alhamdulillah amen نيل العربي شافي لنا شافي لنا عشرين ده لا ده متاجي eh wanne ya tawalla Allah wa rasulahu muna maganar hubur riyasa da kuma at-ta'azzuzu inda al-maliki a wajen sarki Allah wa mai tawalla Allah wa rasulahu duk wanda ya jibinci Allah da manzansa والذين آمنوا يجب waɗanda suka ba da gaskiya su ne maulolinsa da su yake muwalaci to fa inna hizballah yaqiqa jama'ar Allah humul galibun hum masu galaba duk inda aka tuka da yake bila ta'azzuzin wala halu ko alhali ya sani la izzata ba wata daraja ai la sharafa ba wata ɗaukaka ولا نفعت با وان اوكك عليك غريك ايها المريد او عند المليك او وجن مملكه سرتي الحق وبجin gaskiya in dai kane ne ta wajen halitta to baka da wani daraja kuma a wajen Allah fa za ta lubu hadi qari ka karka ne ne ta da maganarka wala bi halika wala da halinka wal izzatu billahi shi ko neman buwaya a wajen Allah تكون تنا تنا بتعظيمه لجلم مع الله وإجلائه لأوك كاشي وهيبته لجلم فانجلنسا ومحبته لقولنسا ومعرفته لسننسا ووصول الألم معه في كل شيء يكتشاول الذي بأبنجل السندق كان قومي أو فوقما بداعته أنا سامي إذا أدليل من أعد الله وهي أقول لك هي متى الآن almubadaratu gaggautawa limsali awamiri ga faranta umarnin Allah wal iktisali da yawaita min zikirihi daga ambatan Allah au ko kuma ya samu izza da daraja a wajen Allah bi muwalati awliyai da kaunar waliyansa masoyansa bi tubati a dalilin zamantakewa da su wa ta'zimin da girmama su wa khidmatihim da hidimta musu wa husulul adadi da kyakkyawa da juma'ahum a jalabu waɗannan awliya'ullahi wal kullu kowanne ɗaya daga cikin wannan in ka ɗauka ka gane ya girmama Allah ne ko san Allah ko sanin Allah ko kuma tsantsar yin da'a ga Allah ne da kusanta umarninsa ko kuma yawan zikirin Allah ne ko kuma ƙaunar masoya Allah ne kowanne yarju ilallahi yana komawa ne zuwa ga Allah bi kaunihi domin kasancewar waɗannan abubuwa wasilatan tsani ne ilaihi zuwa ga Allah a ta wanda ake ganin kamar kai da wani Allah tunda ya ce wa bai ta wallallahu wa rasuluhu wallazina amanu kaga magana ta tsani ko kowanne kai daga cikin waɗannan tsari ne da zai kai ka zuwa ga Allah tunda Allah ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ka ba ta ga Allah su waye awliya Allah sai ce allazina amanu wa kanu yattaquna kaga ya kawo mu'minai wallazina wa bai sallallahu alaihi wasallam wallazina amanu in ka so su to kamar ka so Allah ne wasila ce da take sadar da kai ilai zuwa ga Allah alhamdulillah sai ne wala baka ina naka ko mu taba ai to sai ba za ka ce dan kowa to shikenan a akwai mu kutaro ai dan taba ko da mun مختار الأحاديث النبوية حديثي لنا أتكيو من هرفي أتكيو حرف العين يو حرف العين با شافي نتس عند هدو كتها حديثي ناشر إلا لنا عليكم بال أبكاري أبكاري أبكارا طيباتي يو أنكتي على الإبكاري صمكو albukuro fi kenan bukuratan wa ashiya wanda kisa da fata ce kawai take bambantawa alaikum bil abkari maza Allah ya ce in kun tashi yin aure alaikum lahu alaikum bil abkari da auren budurwai ba zawarawa ba inda kana da halin auren budurwa to karka auri ba zawara fa innahunna domin waɗannan ‘yan mata budurwai a azabu afuwa su ne mafi daɗin baki bi ma'ana wajen tumɓa tsakanin mace da namiji saboda ƙurushe su bakin su ya fi zaƙi wa an taɓa arhaman kuma su ne mafi tsarkin mahaifa mahaifarsu ba ta tawaye ba don ba sai aifa aifa da yawa ba ba saba aihuwa ba shi maza Allah yana duba samun zuriya ɗayi ba wanda al'ummarsa za ta yawaita da su in ka auro tsohuwa da ta gama aifa aifanta da na za kala al'ummar manzo Allah amma budurwa ta ga yanzu za ta fara aihuwa bi ma'ana aksara auladan shine an taqu arhaman din wa askanu aqbalan su ne mafi dumin gaba shine farji farjin su ya fi ni domin bai yi sanyi ba wa ardabil yasiri min al'amal kuma su ne mafi yarda da kaɗan min al'amali na aiki abinci ba ta ci da yawa sannan wajen saduwa kaɗan kai daidai ƙoƙarin ka yi kenan ta haƙura da ba ta saba ba amma ka je ka aure wanda wani ya hore ta in ka rika ƙoƙari ka ga auren mu zai je ko ina ba kuma asirin ka zai so aka ce me yasa ka ƙi zama ai baya iya yin komai amma an budurwa ce dama ba ta sanya ake yi ba iyayen da ka saba mata da haka za ta rayu har ku gaba zaman ku da to kai akwai hikimomi a cikin wannan shi yasa yace la huliku da aulan budurwai fa innahunna a'zabu afwahan wa antaqu arhaman wa akhadu aqbalan aqbalan al-qubul gaba wa arbabi lati min al-amal kuma sune mafi yarda da kadan na aikin da zaka yi na iya kokarin ka rawahu abu nu'aym an ibn umar alaikum bi sidqi na huliku da yin gaskiya fa inna sidqa yahdi ila al-birri domin gaskiya yana shiryarwa zuwa ga da'a ga ubangiji wa innal birra haqiqa shi da'a ya hadi ila aljanna yana shiryar da bawa zuwa ga aljanna wa ma yazalu rajulu yasduqu mutum ba zai gushe ba yana yin gaskiya wa yatahara sidqa yana kwatanta gaskiya cikin duk abin da zai aikata hatta yuktaba inda Allah siddiqan har sai an rubuta shi mai yawan gaskiya ne a wajen Allah yana cikin wa ulaika ma'allazina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyina was-siddiqina wai ba sadiƙan ba fa ba yukuta ba inda layi sadiƙan ba ai ba lokaci ɗaya yayi ba ya taharar sidika za a rubuta shi siddiƙan mai yawan gaskiya wa iyakum wal kadhiba ina muku kashedi akan yin ƙarya fa innal kadhiba domin ƙarya ya hadi yana shiryarwa malamai suka ce ba za ka kai ya hadi yana korawa domin babu shirya a cikin fajirci ya hadi yana kora bawa ilal fujuri zuwa ga fajirci saban Allah wa innal fujura shi ko fajirci ya hadi yana kora bawa ilan nari zuwa ga wuta ba ma za lura rajulu mutum baya gushewa ya kazibu yana yin ƙarya cikin maganganunsa wai ta hadal kalliba duk abin da zai faɗa sai ya kwatanta yin ƙarya ko da labarin gaskiya ne sai ya yi ƙarin gishiri hatta yi kutar da illallah in bai daina ya tuba ba har sai an rubuta shi kazzaban mai yawan ƙarya shi ma ba kaziban ba kazzaban mai yawan ƙarya inda Allah a wajen Allah rawahu bukhari alaikum bisidqi na hore ku da gaskiya fa innahu domin kalmar asidqu babu sunan wata kofa ne min abwabil janna daga kofofin aljanna akwai kofa sunanta asidqu kofar gaskiya ba masu shigar sai masu gaskiya wa iyyakum wal kadhiba ina muku kashedi akan ƙarya wa ma fa innahu domin al kadhibu babu sunan wata kofa sai min abwabin nari daga kofofin wuta wanda makaryata ta nan za su shiga Allah ya tsare mu rawahu kadibu an abi bakri alaikum bi qiyamil layli na hore ku da yin qiyamul layli mutun ya yanke bacci cikin dare kafin alfijir ya kai na kulkuli fa innahu domin qiyamul layli da abu salihin qablakum al'adar salihan bayi da suka gabace ku ba akan ku aka fara in zamanin annabawan banu Isra'ila annabi Musa annabi Ibrahim Yaquba Ishaqa har zuwa Sulaiman da Dauda Zakariya Yahaya dukkan su suna yin qiyamul layli wa qurbatun ila Allah ta'ala kuma qiyamul layli tana kusantar da bawa zuwa ga Allah ta'ala wa manhatun an ibni kuma tana hana aikata zunubi mutumin da ya ibada da daddare yayi sallah da yawa to da rana ba zai iya kaba'ira ba sai dai saga'ira za ta hana shi aikata sako da rana wa takfirun lisayyi'ati kuma tana kankarewa bawa miyagun ayyukan da aikata na sako ko da bai kai ya tuba ba albarkar qiyamul layl Allah ne ya ce masa zubansa wa madaradatin lidai an jasadi sannan tana kore cuta ga barin jiki kaga duk mutumin da zai ci ya sha kuma ya kwanta ya ga bacci to zai zai gamu da cututtuka ko dai ba su ko ciwon shuga ko ciwon zuciya ko hawan jini ko ciwon hanta ko ciwon koda duk waɗannan yawanci yawan kwanciya da yawan bacci shi ne ke jawo in ba kasuwan in ba wani abu kaci da zai ta maka wannan ciwon ba in ka kamu da wannan ciwon yawanci yawan kwanciya da daddare shi yake jawo amma duk mutumin da zai yanke bacci ya yi alwala ya yi tsawon tsawon lokaci yana sallah to ba zai gamu da waɗannan cututtukan sai dai in yana yi ɗin daga baya ya daina jikinsa ya shekaru sun ƙaru ya ƙara ci kuma ya rage yin sallar dare kafin ya mutu kwace ya gabu da ɗaya daga cikin waɗannan cututtuka amma qiyamul layl manzo Allah ya ce madara nutul lidda'i anil jasad tana kore cuta adda'u cuta musamman ciwon da ba almarabu ba almarabu wani irin su zazzabi da mura da ciwon kai wanda zai zo ya tafi amma ka ce adda'u ana mun adda'ul ubal ciwo mai wuyar magani wanda ba a warkewa to kiyamun laili tana korar irin wannan ci ko ka kamu da shi in za ka dage kafin ya ci ƙarfinka ya kai matuƙa ka dinga tashi kana sallolin dare kana haɗawa da addu'a a ƙarshe Allah ya yi maka to Allah zai raba ka da shi domin kiyamun laili madaradatul lidda'i tana kore cuta an jasadi ga barin jiki rawahu Ahmad al Bilali alhamdulillah Fatiha da salatul Fatiha Allah ya muna dukkan bukatun da bukatun da kuka umarce mu da addu'a. Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق فالقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فعجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح